أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cin kaddara wasa da hikimarsa da ikon sai ba mu ikon sake dawowa a wannan kafa ta yada labarai mai tarihi shine gidan tele na banfere da kuma radio banfere bayan dogon lokaci da ban samu halartuwa ba kasancewa lokacin da watan azumi ya kusa na ramadan muka dakata muka ce sai kuma bayan sallah insha Allah to cikin hikima Allah gashi wa Allah sake ba mu ikon dawowa domin mu ci gaba da masu tsara tsaron a idan ba manta ba muna ainihin wato biyar ne ga wata na wato hijiriya ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in daidai kenan wata na Muharram wata na farko a littafin kalanda ta addinin Musulunci wanda kuma ya daidai da sha hudu watan Satumba miladiya haihuwar annabi Isa Allah na Maryam alaihi wasallam shekara dubu biyu da goma sha takwas. Muna ba da Allah subhanahu wa ta'ala shi ma ya dawo ba su yi son faɗin daidai kuma Allah ba mu yi ma aiki da abin da faɗa ka tabu ana farko malam suna ce insha Allah insha Allah kuma kamar yadda
الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات kafin zuwan watan Ramadan mun tsaye da darussa sai watan Ramadan ya zo kuma bayan watan Ramadan aka shiga hutu ko aka tafi balaguro ko ba haka ba to cikin yarda Allah Allah ya ba mu wato rayuwa mai tsawo da muka ga wannan lokaci Allah subhanahu wataala kuma ya ba mu izini da dama da lafiya wanda muna ƙara gode ma Allah akan waɗannan ni'imomin. wannan lokaci da muka saba gabatar da karatuttuka a cikin gidan wannan TV ko gidan rediyo da TV na Bonfere kamar yadda muka sani dukkan juma'a daga karfe tara zuwa goma muna gabatar da karatu muna fata Allah subhanahu wata'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da zamu gabatar Allah subhanahu wata'ala ya bamu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan mu gaba ɗaya Allah ya karbi rayukan mu muna akan musulunci Allah kuma ya taimake mu duniya da lahira insha Allah ta'ala yau za mu yi bayani kan wani wato maudu'i wanda zai manto muna matashiya ko shimfiɗa shine maudu'i na at-tanaqud at-tanaqud kamar yadda muka sani kalima ce ta samu asali daga naqada shine warwarewa an gane ko ana iya warware abu wanda ake gani kuma ana iya warware abin da ba a gani kamar alkawari ina fata an fahimta to at-tanaqud kuma sai ya zamanto kamar abubuwa ne da suka ci karo da juna suka warware juna kamar yanzu a ce sanyi da zafi kaga sun ci karo da juna to bayyuwa a ce abu yana da sanyi kuma yana da zafi lokaci guda an gane sai dai ya zamanto yana da zafi wani lokaci ko yana da sanyi amma dai a ce akwai sanyi akwai zafi lokaci daya a wuri guda kaga wannan abu ya ci karo da juna an gane ko to kalima ta at-tanaqud ta zo a cikin alqur'ani wurare daban-daban an gane ko to amma shi at-tanaqud kinnan fil qawli wal fi'l ko kuma wato fil mahsusat wa fil ma'qulat yana iya zuwa cikin ayyukan da suka ci karo da juna kuma yana iya zuwa cikin wato maganganu da suka ci karo da juna wanda shi yasa kajan malaman suna cewa an samu tanakuli tanakuli nan shi ne tanakudi dazun kenan an gane ko to shi tanakudin nan ba aiki ne na masu hankali ba ba aiki ne na masu ilimi ba shi yasa dukkan annabawan da Allah ya turo abin da suka kiran mutane zuwa gare shi to kuma suna kokarin su bi cikin wannan abin domin bayyuwa in kira ku zuwa ga abu kuma in ki aikata shi Allah subhanahu wa ta'ala yake ce ma bani Isra'il atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab afala ta'qilun atamuruna an-nasa bil birri yanzu za ku umurci mutane da aiki na da'a wa tansawna anfusakum sai ku bar kawunan ku ba ku aikatawa kaga afa karshen aya Allah ce wa antum tatluna al-kitab kuna karanta littafi kuna cewa ku malamai ne afala ta'qilun kaga wannan ya ta karo da hankali annabi shu'aib alaihi salam yace ma mutanen sa wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ni ba ina so in saba muku ba ga abin da yake kiran ku zuwa gare shi in ce ku bari ni in zo in aikata ko in ce a aikata ni in yi kwanci na gida an gane ko to wannan aiki ne na waɗanda ba su da hankali ko ba haka ba ko kuma waɗanda suke jahilai a cikin suratul an'am Allah subhanahu wata'ala ya ba mu labari yake cewa wala takunu kallati naqadat ghazlaha من بعد قوة أنكاثا تتخذون أيمانكم دخلا بينكم أن تكون أمة هي أربى من أمة إنما يبلوكم الله به ولا يبينن لكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون ولا تكونوا كرك كسنتي ولا تكونوا كالتي نقدت غزلها كما ودت وروري غزلها أبن تساقع an gane ko mazari kamar da ake ce mazari ko zare to malaman tafsiri sun yi riwayoyi ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى أتكين تفسير جامع البيان يكي تونا آية تاسبك وتو بيعة النبي صلى الله عليه وسلم بيعة أكم من الله صلى الله عليه وسلم أمكة ومتابع أنصار بسوك يتا تسي الله تمس ولا تكونوا كالتي نقد تغزلها أما ابن أبي حاتم رحمه الله تعالى شيكو تكين أسباب النزول يكي توا وتو سبب النزول نورنا آية شيني تاسبك أكم وتماتا دا أكي تما سعيدة الأسدية sa'ida sun wata mace ce sa'idu namiji sa'ida mace al-asadiyya wadda ake dangantawa ga kabila ta bani asad al-majnuna wadda take mahaukaciya an gane ko wato ta kasance tana samun ash'ar gashi kenan ta yi kitso ko gashi irin wannan ko nata ko ko na wasu mutane sun matan kudu ko ko alif shine wato abin da muke ce ma kaba ki babin da bibu in ji malamai na zaure sai ta sake bayan ta sake shi ya kyau sai ta warware shi kina kaga babu amfani ga wannan aiki to in muka duba babu cin karo da wannan an gane domin da wanda yace ta sabka akan ansar da wanda yace ta sabka akan ansar da sun kai bai'a ko wanda yace ta sabka akan wannan sa'id al-asadiyya babu matsala don Allah farkon aya yace wa awfu bi ahdillahi idza ahadtum kaga in mun kalli cewa Allah ce a cikin alƙawari da wa ake da su su waɗanda sun kai bai'a tunda bai'a tana daga cikin alƙawarin ko sannan kuma wala takunu kallati naqadat ghazlaha ayat da za ta zo bayan waccan da muka karanta misali ne tashbihi ne ku kasance irin waccan kenan sai ku yi aikin banza ina fata an fahimce ni sai zaman to an-naqdu yana iya zuwa ga abin da muke gani tunda alkawali ba bane wanda ake gani ba an gane ko wala tanqudu al-aymana ba'da tawkidi haka ga irin tsuwa ko alkawalin mu ba ganin su muke yi ba wala takunu kallati naqadat ghazlaha shi ko ghazl abu ne wanda ake gani ina fata an fahimce ni to sai malamai suka kawo wannan to shi yasa da yake Allah hakim ne bai siffantu ba da mi da annaqdu littafin Allah alqur'ani sai Allah subhanahu wataala ya kore mai naqad kowane iri Allah ce afala yatadabbaruna alqur'an walau kana min indi ghairi llahi lawajadu fihi ikhtilafan kathira shin ba su kallon alqur'ani lamarin alqur'ani su yi tadabburin ayoyin alqur'ani walau kana min indi ghairi llah da alqur'ani ya zamanto daga wani Allah ya zo lawajadu fihi ikhtilafan kathira da an samu sabani mai yawa wannan magana ta warware wannan wannan magana ta warware wannan to wannan shi zai kai mu ga maudu'i malamai suka ce a to ai ya kamata a ce walau kana min inda ghairi Allah la wajadu fihi ikhtilafan qalila da ya zama daga wani Allah ne da an samu wato mi da samu sabani dan kadan domin samun sabani dan kadan shine abin da ya kamata ma a yi mamakin samu cikin alqur'ani ba mai yawa ba ikhtilafan kaseera ko ba haka ba to dan mi sai aka ce a'a in an kalli alqur'ani maganar mutane tana cin karo da yawa to saboda ta mutane ana cin samun karo da yawa mutum shi faɗi magana wadda daga baya zai zo ya warware ta ko ya aikata wani aiki ya zo ya kayyatar da aikin ta na farko shi yasa malamai suke cewa to nan dole a siffanta ikhtilafan kaseera da ma mai yawa za a samu ba ba ma dan kadan ba an gane ko to malaman qur'ani da malaman da suka san aqida sun yi kokarin ayoyi waɗanda a zahiri kake ganin kamar sun ci karo da juna to sai suka yi littattafai daban-daban don nuna cewa babu cin karo cikin waɗannan ayoyi kai ne baka fahimce su ba sai a ce maka aya kaza kana ganin kamar ta ci karo da aya kaza to amma ba haka bane wanda mun taɓa dan taɓa bayani kan shi wata rana in Allah ba mu iko za mu zo mu yi bayani kan tanakuzin da ake cewa ana samu cikin alqur'ani da hanyoyin da ake bi a fita ciki hadisan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam su ma malamai sun yi bayani kansu irin hadisi hadisi shi alkur'ani dukkan ayoyinsa sun inganta tabbas babu sabani a cikin su ta hanyar fahimta dai za a yi kokari a nuna baka ga inda suka sama amma su hadisai sai an duba in sun inganta to nan za a cewa to maganganun ba su ci karo da juna ba an gane ko amma in hadisi bai inganta ba wani ya inganta to shikenan babu zance ba ma magana annabi ta ba balle a ce to ayi kuma sallallahu alaihi wasallam balle ayi kokari a ce to a hada su an gane ko yanzu in muka dauki kamar alkur'ani zaka ga misali wata aya ta ce ba a kaza wani wuri amma wata aya ta ce ba a kaza misali alqur'ani a cikin suratul baqara yace babu ce turan tashin alkiyama ya ayyuhalladhina amanu anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya yawmun la bay'un fihi wala qullatun wala shafa'a ya ku da kuka yi imani an fi kumin mara zakanakum ku ciyar daga abin da muka arzika ku min qabli an ya'tiya yawmun kafin wani yini zo la bai'un fihi babu sayi da sayarwa wala khullatun babu abokantaka wala shafa'a babu ceto la nafiya lil jinsi to wanda bai fahimci alqur'ani ba ko wanda yana da mummuna fahimta ga alqur'ani irin su mu'tazila da khawarij da kuma yan qur'aniyun sai suka ce to ai qur'ani ya kore ceto alhali a'a nan nafiya ce lil jinsi amma akwai abin da ake ce ma am akwai khas wadda ta kore gaba ɗaya to waɗansu ayu sun nuna cewa akwai wannan amma yadda su yi da kai sai ce maka ai la bai'un fihi an ce babu sai da sayarwa to akwai sai da sayarwa a cikin alƙur'ani la tashi alƙiyama babu sai mu ce maka aga baka fahimci alƙur'ani bane irin wanda kake tunani na kasuwa shine babu amma akwai sai da sayarwa ranar tashi alƙiyama kuma qur'ani ne tabbatar da ma wannan in ma kai dan qur'aniyun ne Allah subhanahu wataala a cikin suratu tauba ce inna Allah ashtara min almu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul janna yuqatiluna fi sabilillah فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به ku yi bushara da cinikin da kun kai da Allah kaga ashe a ciniki ne akai da Allah an gane ko wala kulla sai ce maka babu abuwan taka a'a irin wanda kake tunani amma akwai kulla dan Allah ce al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa al muttaqina sai masu jin tsoron Allah kaga tasu ta tabbata to wala shafa'atun sai ka zo su ce maka a'a babu shafa'a a man zalladi yashfa'u indahu illa bi idni an gane ko babu ceto ga kafirai shine ake nufi ko kafiran malamai sun yi bayanin cewa banda amin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam domin akwai hadisan da sun kai tafsirin sa shine wato abin nan abi talib abin nan manzo Allah sallallahu alaihi masa ceto gurgudun abin da ya fito za a dan zarike shi ya zamanto a bar shi bisa ga gefen wutar jahannama amma duk da hakan ga hoton shi yana zabarfata saboda zafin yana kai gare shi to kaga wannan tanaqudin da ake nema a cikin alqur'ani babu shi dole sai ka nemi littattafan da suka yi bayanin wannan irin su Muhammad bin Abi Bakar Ar-Razi ya fitar da tambaya 1200 da wani abu Sheikh Muhammad Al-Amin Shankiti cikin daf'u iham al-ittirab ya fitar da wadansu ayoyi Imam Ibn Qutayba cikin ta'wil mushkil al-Qur'an ya fitar da wadansu ayoyi Izzuddin Abdul Salam Sultan al-Ulama ya yi mushkil al-Qur'an da bincike da ake ta yanzu malamai akan aqida da sauran abubuwa suna fitar da dukkan ayoyin da mutum bai fahimta ba in kuma hadisai ne zaka diba kaga mushkilul asar na Imam Tahawi shi ma ya fitar da hadisai da kuma ta'wil mukhtalif al-hadith na Ibn Qutayba da sauran littattafai da malamai su a nuna maka cewa babu cin karo kenan dai a takaice cin karo da juna in dai ba kai ne abba ka fahimta ba tunda aya tana ɗaukowa ta ce hukunci kaza daga baya ta ce kaza to an yi nasu din wannan ko ko amu ne an kawo khas daga baya ko mujmal ne an zo an yi tafsilin sa ko ba haka ba ko ko wancan lokaci ne ya saba wancan lokaci ko wancan wuri ya saba wancan wuri da ka'idodin da malamai suka kawo bamu da lokacin da zamu bayani kansu sai da Allah subhanahu wataala bamu iko duk zan zo in yi bayani su dai bayan dai in Allah ya bamu iko to kaga ashe tanaqudi babu hikima a cikin sa to in muka kalli kenan tanaqudin nan yana iya zuwa cikin ayyuka sai malamai suka ce in aiki ya zo na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam daga baya yayi wani aiki to ayyukan shi ba a can sun yi nasu din juna sai dai an baka dama ne na kai daban-daban kamar sallah salatul khawfi yayi irin wannan yayi irin wannan duk hadisi sun tabbata a'a kai dan qur'ani ba cewa zakai sun ci karo da juna ba a'a akwai dama ayi wannan akwai dama ayi wannan domin domin sun mun bambanta annasu fil qawli wal af'al babu a cikin af'al babu nasu in ka gada ma kai wannan in ka gada ma kai wannan zai za an tanawu ne ba at-tanawwu ne an gane ikhtilafu at-tanawwu ba ikhtilafu at-tadad ba kamar yadda malamai suke bayani duk wannan insha Allah ta'ala in Allah ya bamu iko za mu yi bayani kan wannan dai bayan daya an gane ko to madalla to sai mu zo biya bisa ga at-tanaqut shi warwarewa abubuwa suna zuwa su warware yanzu mu a matsayin mu na musulmi muna ganin waɗansu abubuwa waɗanda a yau suna faruwa amma ba mu sai da za mu tattaunawa ba da waɗanda suka yi imani da waɗannan abubuwa an fahimce ni yanzu mu in muna son mu tattauna da turawa ko kafirai ko wanda bai imani da musulunci ba ko ko musulmin da yake ganin cikin musulunci akwai tawaya to akwai abubuwa da ɗaliban ilimi sun jahilce su ba su aga wannan ka'ida akan su ba to nan ne ake samun matsala yasa kullun sai hankalin mu dai ba mu iya tattaunawa da su saboda wayon da gare su waɗannan ka'ida ba murke su ba to amma zan ba da waɗannan ka'idodin guda biyar in na ba da waɗannan ka'idodin guda biyar sai mu tafi cikin at-tanaqud mu gani ko gure ɗaya bayan ɗaya shin haka ne ko ba haka ba abu na farko waɗanda suke zancin cewa musulmi su zamanto irin kafirai an gane ni suna manta cewa akwai uslubul muqarana shine ana son a yi muqarana a daidaita a gani shan abubuwan nan daidai suke ko ba daidai suke ba in abubuwa daidai ne ana yi hukunci iri ɗaya in ba ɗaya ba ne ba a musu hukunci iri ɗaya to daga cikin yadda za mu tattaunawa kan wannan shine cewa eske da musulmi da kahiri ɗaya ne eske tunanin musulmi da kafiri ɗaya ne eske abin burin musulmi da kafiri ɗaya ne eske rayuwar kafiri tana zaman tuwa ɗaya da rayuwar musulmi duk Allah ya bambanta wannan kwata-kwata Allah ce afa naja'alul muslimina kal mujrimin yanzu ana mai da musulmai kamar kafirai nan almujrim ana nufin alkafir Allah ya ce subhanahu wa ta'ala am hasiba alladhina ishtarahu sayyi'at an naj'alahum kal ladina amanu wa amilus salihat sawa'an mahyahum wa matuhum yana yiwa waɗanda suka je suka aikata banna su zamanto ɗaya da masu imani rayuwar su zamanto ɗaya da lahira yana yiwa da mai laifi da wanda ba laifi su su zamanto ɗaya kaga bai yiwa ka'ida ta biyu shine at-taswiya at-taswiyatul amya shi ne taswiya ana son a daidaita abubuwa cikin komai alhali ba ɗin suke ba yanzu kaga muna ana son rayuwarmu ta zamanto ɗaya da rayuwar kafirai na biyu ana son mace ta zamanto daidai da namiji cikin komai shi ne ake cewa at-taswiyatul amya akwai inda mace da namiji sun yi tarayya akwai inda suka rarraba ina fata an fahimce ni inda suka yi tarayya neman gafara Allah Allah ya ce kowa ya nemi gafara sadaka azumi na an yi tarayya ko ba haka na bane akwai inda mata sun keɓanta mata sun keɓanta da haihuwa mata ba a ce su yi jihadi ba kaga maza aka ce su jihadi kaga maza sun keɓanta babin haila na mata ne babin jinin biki na mata ne an bambanta ina fata amince ne kenan dole in muna son mu zo mu yi hukunci kan abubuwa sai mun san inda suka bambanta da inda ba su bambanta ba hukuncin mai kuɗi da talaka wajen zakka ba ɗaya bane don ko ka ce talaka shi da zakka hauka ce kake yi tun da bai da abin da zai zakka kan shi ina fata an fahimce ni to wannan abu na uku kenan na biyu kenan afwan abu na uku in ana son a tattauna kan mas'aloli dole sai an yi ashumuliya abinda ake cewa ashumuliya duk inda matsaloli suka taso a haɗo su gaba ɗaya sannan a samu magani domin in aka bar wata matsala daban an gane ni to kenan wannan matsalar ba a yi maganin abubuwa ba yanzu misali in muna son mu kawo gyara a cikin al'umma ba laifin mutum guda za a dauko ba sai a ce wani yana da laifi wuri kaza wani yana da laifi wuri kaza wani yana da laifi wuri kaza sai a hada gaba ɗaya kowa sai ya kawo gyara sai a samu gyara amma yanzu aka dauko laifin wani aka ce shi gyara aka bar na wani to har yanzu ciwo bai kare ba abu na hudu in ana son a tattauna kan matsaloli a ilmance dole sai an dauko wato al asbabul jazriya al mashakilul asasiyya muskiloli na asali ka a dauko al mashakilul sanawiyya an gane ka a ɗauko matsala ƙarama a bar babba a'a a ɗauko wadda ita ce asalin problem kin yanzu misali yaro yana rashin mutunci a cikin gida in za a fara ladabi ba yaron za a farawa da shi ba a bincika wa ya ɗarme mai gindi cikin gidan shin mahaifiya ta ce ta ɗarme mai gindi ko ko mahaifin shi na ɗarme mai gindi kaga in su ne to nan za a fara za a samu matsala amma yanzu an ka zo an ka ce ai yaro hukunci bai bari ko gobe sakewa zai don akwai wanda ya ɗarme mai gindi ba a ɗauko mushkila kan da tushe ba ina fata an fahimce ni amma in an ka ɗauko daga nan to sai magana ta ƙare ai mahaifiyar shi ta ɗaure mai gindi an hana ta kina kaga an yi maganin matsala mun fahimci wannan da kyau sai abu na biyar shine al-iqtida shine koyi in zaka koyi ka san da wa zaka koyi shin zaka yi koyi a matsayinka na musulmi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da annabawa da kafirai ba su shi ne kamata ka gani shin kuma su kafirai shin in sun ka kawo muna abu za mu ɗauki mai amfani ne mu riƙe an gane ko ko ko mara amfani za mu riƙewa shin dukkan abin da suke ɗauke da shi sharri ne ko ba sharri ba kaga sanan na za mu gane inda mun ka sama gaba saboda babu game duk abin da sun ka faɗa mu ce ba haka nan bane a'a mu auna da suka suke bi wala yajrimannakum shan'anu qaumin ala alla ta'dilu to yanzu babban matsalar mu sai muka ɗauko sharrin su ɗabi'o'in su na kafirci su muke aiki da su amma ɗabi'o'in su waɗanda ya kamata mu yi aiki da su na ilimi na laboratoire na bincike su mun ka aji to waɗanda ka'idodi guda biyar duk ɗalibin ilimi in dai ya fahimce su da kyau duk abin da za a tattaunawa a kan shi babu inda za a yi ma wayo a ka'idodi ne guda biyar to sai mu ɗauko su saboda ita ce na ce maka matashiya na karatun mu domin za mu yi karatun mu matashiya guda biyu wannan shine asali na farko sauran asali na biyu sai mu ɗauko kazoyu kadiyoyi muna iya samun kadiya ko guda tara ko abin da ya kama da haka waɗanda nake son idan ɗauko amma kowanne kadiya karatu ce mai zaman kanta amma waɗannan ka'idodin guda biyar nake son mu ɗan yada ya haske cikin su don mu gane cewa shin ka'idodin suna amfani ko ba su amfani. Kadiyya ta farko sai mu ɗauko kadiyya ta demokrasi mun taɓa bayani kan kalma ta demokrasi amma ba tsawaitawa za mu yi ba. To yanzu da aka ɗauko demokrasi in muka zo sai mu ɗauko demokrasi mu ga menene demokrasi ta kumsa yaya ne ake amfani da demokrasi shin eske akwai gaskiya ma cikin demokrasi sai muka cewa demokrasi da an ka ce mutane su yi hukuncin kansu da kansu ko ba haka nan bane to amma sai muka ga ba haka nan bane dalili kuma ba haka nan bane akwai mutanen da suke jagorancin waɗansu ka zaɓi wani wanda zai jagorancin ka a cikin majalisa ko ka zaɓi shugabanka wanda shi ne zai jagorancin ka to ka shi ne yake da jagoranci ba kai ba dalili kuma domin za a ɗauki waɗansu dokoki waɗanda kai ba ka son su ka fito ka nuna baka yadda ba kuma a ce dole sai an yi aiki da su to eske hakikatan na cewa wannan cewa demokrasi abinda mutane suke so shine za a bi wannan tambaya ce wanda ya kamata mu maka abu na biyu in demokrasi gaskiya ce an gane ko to su musulmi bai dace a ce dole ba su da izinin su zaɓi tsarin da suke son su rayu akan shi ba tunda mu yanzu ana son a ce mana dole sai mun bi abin da tsarin turawa suke so sannan a taimaka muna to in dai demokrasi shine abin da kake so wanda yake da izini wanda yadda an ka ba arne dama shi bauta ma abin da shi so mai bauta ma kusu ya bauta ma kusu indiya mai bauta ma kadangari ya bauta ma kadangari mai bauta ma azzakarin namiji ko wato al'auran mace kasar indiya akwai su suna nan an sani an bar su su yi abin da suke so to ya za shi musulmi a ce bai da izinin ya zaɓi abin da yake so a rayuwarsa kana fahimta ta ke to mene ne ake nufi da demokrasi wannan duk abubuwa ne wanda ya kamata mu fahimce su da kyau in ya zamanto wanda ake kira dan demokrasiya ne ina fata an fahimce ni yanzu in muka dauki shugaban kasar Burkina Faso lokacin da yake akan mulki sai ana kiran shi democrat duk da gidajen rediyo na Faransa RFI suna cewa demokrasi ce ake yi a kasar Burkina Faso amma da aka yi mishi bore aka kore shi sai sun kace le dictateur dan kama karya to yaya an kai an gane ni Le, le, le, démocrate d'hier est devenu le dictateur d'aujourd'hui. Il y a un an siyasa na da wanda ga demokradiyya kuma an kazo aka mai dictator shi ne abu gane bambanci ba ina fata an fahimce ni ki shi yasa zaka gane cewa wannan kalima ta demokradiyya kamata a ɗauki al-mashakil al-jaziriyya a koma a gano daga ina ne aka samu asali shin su turawa da ake son ai koyi da su ma eske waɗanda ga son ai demokrasi eske su suna yin demokrasi ma irin ta turawa kaga waɗannan duk tambayoyi na waɗanda ɗalibin ilimi a ilmance ya kamata ya aza saboda ya tattauna da waɗanda suke yin magana kan zancen demokrasi an ɗauko ta an kawo mutane ba su amfani da demokrasi da mun ci gaba an gane ko ba shakil ba jaziriya bane in kuma an nuna cewa ba a cin gaba sai da demokrasi to kaga an kai kasashen da ba su demokrasi sun ci gaba saboda yanzu misali kasar Iran ba demokrasi take ba irin ta turawa sun ce su ka'ida ga irin tsarin da suka bi na shi'anci kuma suna da suna kere-kere in muka dubi tana kwaminisanci ta kabi me yasa mutane ba su da izinin su zaɓi kwaminisanci mu muka ce yanzu misali tunda da yawan mutane su zaɓi shi suna son su yi kwaminisanci ko suna son su yi demokrasi ba mu da izinin wannan sai dai cikin demokrasin na zamu zaɓi kenan ba mu da izinin mu zaɓi wani tsari wanda ya saba ma demokrasi ita ko demokrasi ba ita kaɗai bace a tsari na tafiyar rayuwa ka gane wannan da kyau to shi yasa wanda suke tattauna akan wannan akwai inda bautar take bautar shine baka da izinin ka zaɓi wani abu wanda ba shi mun ka baka ba sai dai kana da izinin ka yi zaɓe amma cikin demokrasi ba ka da izinin ka zaɓi kwaminisanci ba ka da izinin ka zaɓi wani tsari wanda kake son ka tafi a kanshi sai dai wanda mumunka baka kaga bauta ce cikin bauta wanda su ba su a ɗauko wannan saboda in an kai hankan nan mutane za su fahimci ina ne aka dosa to wannan na aje shi a gurguje saboda musa halin lokaci na biyu wanda shi ma za mu zo kan shi sai hukukul insa kare haƙƙin ɗan adam yau da yawa daga cikin waɗanda suke kare haƙƙin ɗan adam sawa'an su na ƙasashen duniya ko na kaza akwai kadiyoyin da suke tattaunawa akan su amma suna sukan musulunci zaka ji an ce kare mata kare haƙƙin yara misali da kare haƙƙin ɗan adam to yanzu cikin kare haƙƙin ɗan adam ina so in ɗauki nukuta guda kawai ita ce nake so in ɗan yi bayani kanta musulunci sai a zo a ce ya ce a ba mata kashi a kashe mata ko abin da ya kamata haka ina fatan ka fahimce ni to yanzu bugu a zo a yi karatun shi a musulunci shi musulunci bai ce ko ce mace a buge ta ba asla ba haka Allah ya ce Allah cewa yi wallati ta khafuna nushuzahunna matar da kuke da matsala da ita ta ki biyayya kaga daga nan nushuz shine al-irtifa'u fil lugha ta nuna ita ce babba kai kasa gare ta kake musulunci bai ce a buga ba magani na farko sai ce fa'izuhunna ai wa'azi wahjuruhunna fil madaji ku kaurace musu wadribuhunna to suka suka ketare waccan da waccan suka dauko wadribuhunna wadansu malamai masu habata ta addini suka ce ka ba mace kashi sai ta mutu a musulunci bai ce ka ba mace kashi sai ta mutu ba dan kashe mutum musulunci bai umurni da shi ba an gane ko to sannan kuma wasu suka ce a'a ai bugun ma yanzu bai dace ba ba a yi bugu kwata kwata ma ko ko ka dauki hannun riga ka buga gashi nan dai maganganu kwata kwata ma ba a yi bugun sun ka ce bai dace ba mu san ayar zamu yi ta ba sai hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da Jabir an gane wanda ya zo cikin musulmi yace in za ku bugun mata ku buge su darban ghayra mubarrih bugu ba wanda zai cutar da jikin su ba bugu na ladabtarwa an gane ni to amma yanzu sai suka ce a'a musulunci ya ce a buga kaga ba su faɗi matsalolin da ko wace irin mutum ya kamata ba a samu wannan matsalar ita sannan ba su ko ne irin bugu ba suna son su danganta ƙarya zuwa musulunci to aje aje aje aje duk mu sakan musu ba sai mun tsaya mu na kashe da su don mu san addini ba da yawa daga cikin su to amma anan sai mu zo wajen magana ta zancen bugu mu mun ji kun ce ka buga ko ka aikata wai har waɗansu da talla da sunan mallamta sai ka ji an ce ai in mu ciwo katon banza in ya buge ki ki buge shi wane ne katon banza shine miji wai katon banza ne to amma yanzu in muka duba kasashen duniya gaba ɗaya ana zanga-zanga kuma mata suna zanga-zanga muna gani ana bi dan maza majiya ƙarfi an gane ko an ba su formation ta tashin hankali sai a ba su kulaki kulake irin na zamani waɗanda ko katanga an ka buga da su sai kajiya sannan kuma a ba su kilmogen ka fahimce ni sannan a ba su ruwan zafi sannan kuma a ba su wani lokaci har harsashe kala biyu akwai harsashe irin wanda bai kashewa akwai harsashe bai kashewa kaji wanda suka faɗi ina fata an fahimce ni a ba su izini su ba mata kashi saboda mata sun fito su nuna wani abu wanda ba su yarda da shi ba ka gane ni amma sai a kiɗa musu kashi na gaske mace sai ta ruga da gudu ta shiga cikin karkashin gado a bita a jayo ta a kiɗa mata kashi a ƙasar gini kuna kiri zamanin da diska mara ba tashi ba bayan mutanen da an ka kashe da mata fyaɗen da an kai ma mata da yawan mata da hannu sun ka zo da wandunan su an yi musu fyaɗe to a nan wanda ya bada izinin in ka fito ka ce baka yarda da abu ba a kiɗa maka kashi a yi maka walakanci a jefa makil mojan ka mutu ko abin da ya kama da haka to yanzu ciwon ga ana zo ko a ce sai katon banza ne to na farko dai ya kawo sadaki don matar ka ba ta zama matar ka sai ka biya sadaki na biyu kai ga ciyarwa kai ga ɗaukar kuɗin haya nauyin kuɗin haya kai ga biyan kuɗin ruwa kai ga biyan kuɗin wuta haka ne ko ba haka ba in ba da lafiya kai kai ta likita to shi ko wanga karshen ta busu taba haduwa ba babu abin da ya hada shi da ita karshen ta cikin zanga zanga akwai warin mamashi ko ka kashi a ciki to kai an ce in ka taba sai an yi maka shari'a to shi wancan muqarana muke sun yi usulul muqarana shi ko waye bashi izinin yayi bugu an gane ko shine demokrasi a ba mutum kashi ne to ya abin da bai yarda da shi ba sannan kuma shi wanga an ce za a kashe mai shari'a to shi wanda ya bashi izini da shi wanda ya buga shi ko wanga saman titi shi ko wa zai yi mai shari'a kuma wa ya bashi izini saboda a yi mukarana a gani shin ina ne gaskiyar take ina ne wanda gaskiyar ba inda take ba paske in baka yi mukarana ba baka iya gane ina ne kan dosa za a yi maka maganganu ne kawai a zo a wuce a barka hakan ka a gurguje malam saboda na san lokaci zai muna halinsa daga cikin waɗannan matsalolin akwai yanzu mushkilolin da muke fama da su mushkila ta hijira kullum ana zage yan Afirka sun yi hijira yan Afirka sun yi kaza kaza kaza Afirka ta ki ci gaba an gane ko sai ana ɗauko waɗansu matsaloli ana cewa mutane ba su son aiki ana cewa kaza ana cewa kaza ana cewa kaza amma shi ko wanga menene matsala an ki komawa zuwa ga al asbabul jazriya wato matsaloli na asali ina ne wannan hijirar ta samu matsaloli kana fahimta ta sai ana ɗauko mana matsaloli a ce duk wanda ya sahi za a sa doka a kama shi ƴan Afirka suna tahiya suna mutuwa cikin teku to wai matsalolin nan na wane ne kuma daga ina suka samu suka samu asali matsaloli zai samu asali Afirka yanzu shekarar mu ɗari biyu wasu wuri ma sun wuce ɗari biyu an gane ni suna cikin matsaloli waye kai mu cikin waɗannan matsaloli su waɗanda sun ka haddasa waɗannan matsaloli sun san kansu ga an zo an iske mutane da shugabannin nan su an ka kwace mulki an zo an kashe magiya ƙarfi daga cikin wannan al'umma an kwashi mara ƙarfi masu ƙarfi an kai su kasashen turai su gina kasashen turai don gaba kasar amerika nan waɗanda annan menene ya kai iyayensu a can an gane ko to wannan ta zo ta ƙare sannan kuma yanzu cikin matsalolin da ake ciki duk mutumin da adda fasaha da ilimi wanda zai kai al'umma gaba an ɗauke shi an kashe can ana fahimta ta sannan kasashen yanzu suna cikin yaƙe-yaƙe wa ya sai da makamman da aka yaƙe yaƙe shi muke tambaya waɗannan ƙasashen ana cewa ana yaƙi da cin hanci da rashawa duk kuɗin da aka ɗauka na waɗannan ƙasashen a bankin wa aka aje su to shi kenan mutum bai da damar da zai iya rayuwa ya za a yi mutum shi rayu a yanzu tambayar da kamata a yi a kawo muna mutumin da son shabar uwa ta yi a kawo muna mutumin da son shabar uba ne a kawo muna mutumin da son shabar ƙasa ta cikin jin daɗi hatta da neman kuɗi in kana samu gidanku ban kaɗin da ka sarrafa wani ba. To, amma saboda matsalolin su waɗanda sun ka haddasa matsalolin sun san kansu kuma ba su son su faɗi. Hafin ni sai suka dawo suka ce a'a waɗanda mutanen su ne suke da matsala su ne ba su aiki su ne kaza su ne kaza. Kasar ka in an ce ka koma Somali ɗan Somali na ya zama Somali. Bai ya zama Somali. Tun da kasashe ana ana yaƙi shekara talatin. Nan in ka diba kasashen mu babu inda za ka ce ba a yin yaƙi. Wa ya haddasa wannan yaƙin? wane ne bukatocin shi musu cika ba yake da yana kokarin ya cika su kaga zancin hijira da ake zancin mutane suna yin hijira dole sai an dawo an tambayi menene asalin da ya sa mutane suke yin hijira kuma ba a kallon su talakawa ya kamata a kalli kowa da kowa a ga me yasa mutane suke yin hijira sannan iska matakan da suka dauka al asbabul jazriya na asali iska an dauki matakai na mutane su bari hijira amma kullum sai tuba to suna ɓata ɓata suna cewa ai an yi kaza ai an yi kaza ai an yi kaza an yi kaza solution wanda za a nemo a koma kasa a ga inda matsala take sai a zo a yi maganin matsala amma zan cewa a ce wanda duk yayi kaza za a yi mai kaza yaushe mutumin daga neman mutuwa mutanen da sun yarda su shiga ruwa su mutu za ka ce musu wai akwai wata doka wanda za ka yi musu dokan me za ka dishi mutumin daga gudun mutuwa ga tsoron wani abu ai sai dai shiga gudun mutuwa can gaba tunda inda za shi tunanin yake can na rayuwar take ina fata an fahimce ni to sannan mushkila ta hudu malam daga cikin mushkilolin da ba a kallon al-asbabul jazriya a cikin ta shine mushkila na yake yake yau kullum ana cewa afrik yaki yayi yawa yau kullum kasashen musulmi ana cewa ya yawa yanzu tibo cikin yaudarar da ma nake gani ga maudu'in hijira kasashen yaki ake haddasawa amma wai da haddasa wannan yaki yanzu dibe in ka dibi afirka da wuya ka samu kasar da ba a yaki a cikin ta kana fahimta ta yanzu ɗauki rikicin boko haram Najeriya ƙasa ce puissance an Africa da ita ce ma ƙasa ta farko wajen ƙarfin soja amma yanzu ana ganin ce ƙasa ta biyu don Africa da ta wuce ta jiha guda ta balle yanzu kusan shekara nawa ana yaƙi da boko haram shekara da shekaru ina fata an fahimci sun yi hudu tun zamanin jirata ma shekara da kai to dibo abin tambaya a nan ya za a yi Najeriya da adda ƙarfin sojan da take iya a yi kudeta a Sierra Leone ta je ta tura sojojinta su cire shugaban ƙasa su aza wani a ce jiha guda ta buwayi ƙasa mai jiha talatin da shida. Shin su ɗan Boko Haram abin tambaya wai wa yake ba su makamai? Wa yake ba su kuɗi? Ya an kai sun ka buwayi gwamnati? Ka gani? Wa yake ba su makamai da duk sun kai yaki da su shekara nawa? To yanzu a haka ake cewa mutane su daina hijira ko yaki shi tsaya. yanzu in ka dibi kasashen mu na Afirka ana sayar da makamman turawa da su ake yaki dibi kasar Iraki waye kai waye kai ya bata ta in ka dibi kasa Syria waye bata ta Afghanistan waye bata ta Palestine waye bata ta shin waɗannan kasashen mutane suna yin hijira kuma an ce ka su yi hijira a kai kai ka bata gidan wani kuma ka ce mutumin nan bai da izinin shi hijira shi tafi sannan shin mutanen nan daga kan hari kasashen turai yan gudun hijiran nan me yasa suke kai hari ka zo ka bata kasan mutum ka kashe iyalinsa ka kashe mahaifin shi ka kashe mahaifiyar shi ka bata mai duk tsarin rayuwa ta gaba daya ka faɗa min yadda za a yi mutumin nan ya shiga ƙasar ka ya yi farin cikin ya gare ka cikin jin daɗi barka lafiya to kaga wannan ai yaudara ce kenan ba a komo zuwa ga asbabul jazriya ba an komo zuwa ga sama sama ana cewa mutane suna yin hijira amma ba a tambayi menene dalilin da yasa mutum ya bar gidan shi ba don an adam bai son ya bar gidan shi in ba cikin tsaka mashi ba sannan zancen yaƙi yaƙi da ake zance me yasa yaƙi bai tsayawa su wane ne suke da manya-manyan kamfuna na yaƙe-yaƙe su wane ne suke sai da makamai ina fata an fahimce ni sudan lokacin da take haɗe ƙasa guda sai an ka ce a'a problem ne na addini saboda bi saboda waɗancan yanki musulmi ne su ko yankin kudu kiristoci ne an ka zo an ka ba su yancin kai an ka an ka yadda kwalhon mangoro an ka huta da kuda gashi nan yanzu kiristocin da an ka ba su kashe kashen da sun kai kowace gwamnatin ba su shi ba kuma har yanzu shirin gashi nan wato dosanawa na aka yi ba gaskiya bane yanzu gashi nan sun kashe mutane Allah ya san adadin su to wa yake sayar musu da makamai ina fata an fahimce ni to kaga zan a zo a ce za a yi bayani ba a ɗauko mushkila ta asali ba kan su waye suke haddasa yaki yanzu dibu kasar libya waye bata ta yanzu shi sai a ce yan libya ba su da izinin su yi hijira su kai turai to inda suna zamanin lahiya suna cikin tsarin rayuwarsu me zai kai su su kai kasar wani ina fata an fahimce ni duk inda ka taba kuma an san kowane ne yake bayan waɗannan matsaloli to kaga wannan kayyace kayyace da ake cikin kafafen yada labarai da duk wasu solution da ake kawo duk ba solution bane na gaskiya ina fata an fahimce ni kawai an bar zaki na ana bugun yawa to su ko waɗanda suke kokarin kare wannan sai su zo suna lullube hakikanin gaskiya al'amari suna kawo wata magana wadda ba gaskiya ba kana fahimta ta saboda bi saboda wato cikin waɗannan abubuwan da na gaya maka nan ne ake ta inda matsala take to malam a gurguje mu aje wannan mushkila ta zancen yaƙi yaƙi da hijira saboda dama na ga maka duk so man taɓe ne ba na so in tsawaita akan matsalolin da matsalolin suna da yawa amma ina so mu dan ɗauke su ɗai bayan ɗai saboda mi saboda mu bayyana ina ne mushkila ta samo asali an gane ko saboda ba wai mushkila karama ake ɗauka ba ko ko a ɗauki mushkila ɗaya a bar ɗai ya kamata a ɗauko su ɗai bayan ɗai a ga ina ne asalin mushkila take daga ina ne abin ya kullo wane ne yake bayan al'amari sannan me yasa ake son a yi wasa da hankalin mutane gashi alhali an san gaskiya gaskiya ce amma ba a son yin aiki da ita ina fata an fahimce a gurguje na biyar ka gane ni sai in ɗauko dokoki da ake yi dokokin duniya turawa suke aza su dokoki na kasashe nasu ake ɗauko a kawo muna ka gane ko to amma yanzu babban abin mamaki su waɗanda suke rubuta dokokin nan ba su aiki da su yanzu Amerika tana rubuta ma kasashen duniya doka amma ita ba ta aiki da ita da rasa duk ta ji ba ta da daɗi da ita sai ta wace ta ta zuwa shaninta ina fata an fahimce ni a to kai yanzu ka rubuta ma mutum abu ka ce shi aiki da shi kai ba ka aiki da shi kana fahimta ta sannan ka dawo kana tuhumin mutane yau duk dokar da an ka kafa duniya waɗanda ga mata karan tsaye waɗannan ƙasashe guda biyar da sun kaba incin kansu hawa kujerar naki ta ji kujerar daga gare su hawa kujerar naki haka sun ka fassara mana ita duwa de veto da ake duwa de veto kana fahimta ta wai suna da izinin su su ce ba su yarda ba kuma ta zamna kaga a rubuta maka doka an gane ko kuma a ce maka za ka yi aiki da ita amma shi wanda ya rubuta ma dokar nan shi bai yi imani da ita ba kuma bai aiki da ita ina fata an fahimce ni to kaga wannan ni abin da nika gani wasa kara ce ake yi domin mi domin bai yiwuwa kamar yadda na faɗa maka at-tanaqud kaga ai walwala ta kai ya kamata in kace ga dokar da ya kamata a aiki ita a gani ka kai ne ka ba amma kai ba kai aiki da wannan doka ba kuma ka zo ka ce ka cilasar da wasu mutane ko ka tashin mu yanzu haka ne ake yi wanda ma'ilimtin za su tsaya su yi aza doka su da su fara taka ta kana fahimta ta to ya za a yi ka ce wani shi biyayya ga abin da kai ba kai imani da shi ba ko ko ka ce a zo a yi kuma kai ba ka aiki da abin da ina fata an fahimce ni kaga at-tanaqud kenan ƙarya ne ake yi wajen cewa ana son duniya ta zama da lahiya ko ko doka ce ake son a kawo abu na gaba sai jarida tana daga cikin matsalolin da muke fama da su a wannan lokaci ka fahimce ni jarida kuma saboda mafi yawancin labaran daga zo muna babu da inda za mu samu labari na gaskiya sai daga gun turawa kowa ya san BBC ba gidan radio bane na kasashen musulmi kowa ya san Deutsche Welle ba gidan radio na kasashen musulmi kowa ya san rfi ba gidan radio bane na musulmi kana fahimta ta kowa ya san cnn ba gidan radio bane na musulmi kana fahimta ta sannan kowa ya san mai da suna gidan radio guda babba Deutsche Welle Deutsche Welle ita ce mun kasa VOA America dai kowa ya san ba na kasashen musulmi bane kenan babu da inda za mu samu ingantaccen labari sai ta hanyar su to ba samun labari adda matsala ba ka gane ko shin mu ina hankalin mu yake a matsayin mu na musulmi domin abin da suka son mu sani shine za mu sani abin da ba su son mu sani ba za mu san shi ba kana fahimta ta to wannan shi ke sa za a yi amfani amfani da mu abinda aka son mu sani a nuna mana saboda mu ɗauki position kan shi abinda ba a son a gaya mana kuma sai ya faru amma ba a bada labarin shi ba shi yasa yanzu ka taɓa yin wani musulmi ya yi wani abin a zo a gani an ɗauke shi an yaɗa ga duniya can ba a rasa na ba za a kawo ɗaya sannan ta nan za a turo mana tunanin da aka son mu yi aiki da shi a ƙasashenmu tunda yanzu na aka ɗauko wani abin da ake cewa tiyatar wasan kwaikwayo wasan kwaikwayon nan wai ma'ana mutanen da da hankali irin naku su isan muku da sako na masu gidajensu ka gane da yaren ku shi da abin da ake so an yi kaza an yi kaza to ga irin yadda kamata a samu magani ina fatan ka fahimce ni to sanin duk abin da ake son a kawo shi ne za a kawo to kaga tifka da walwala kenan kana fahimta ta tifka da walwala ba a koma zuwa ga mushkila ta asali wadda ya kamata a tattauna akan ta sai a koma zuwa ga mushkila ta lalata a gurguje malam saboda matsalolin suna da yawa mu zo zuwa ga bayan wannan mushkila mu zuwa ga mushkila ta tarbiyya yau duk abin da ake kawowa ana son a nuna mu cewa tarbiyyar musulunci ba ta yi tunda in za a muqarana kai da kake cewa tarbiyyar musulunci kaza kaza musulunci akwai wanda maganin qur'ani ya kare aiki ya kamata a aje shi a Niger akwai su wani dan siyasa babba ya taba irin wannan magana yace ya kamata qur'ani sai de passé an riga an wuce akwai wani mailimci shi ma da ya bincike dan Niger na shi na kasar France haka ya yace qur'ani lokacin shi a riga ya wuce ina fata an fahimce ni to kaga waɗannan guba ne cikin al'umma an gane cewa alqur'ani ya wuce saboda mi saboda shi ya iya magana ya san yadda zai tsara magana ya nuna maka cewa alkur'ani ya wuce to amma tarbiyyar da ake cewa mutum bai da izinin yin magana kan ɗansa mutum bai da izinin yin magana kan matarsa mutum bai da izinin yin magana kan kaza kan kaza kan kaza to wa ake so tunda dole in zan karɓe abinka ya kamata in baka madadi in nace ma abu kaza bai da kyau to ya kamata in baka mai kyau to tarbiyyar da ake cewa babu shugaba a gida ka gane ko babu shugaba ka da izinin kai magana akan ɗanka baka da izinin kai magana akan matarka ka fahimce ni shi yasa taro da an kai na kare haƙƙin ɗan adam waɗanda suke finansi sai aka zaɓi a ina za a yi shi saboda inda musulunci yake da matsala a duniya gaba ɗaya wuri biyu ne Nijar Najeriya babu inda aka musulunci na Allah irin waɗannan ƙasashen ba wai saboda ni nan ina da ɗan Nijar ba ko ina cikin Nijar ina ɗan Najeriya misali tsakanin Nijar da Najeriya kin ba wannan ba ka fahimce ni ba don ina African ba abinda sun ka gano shine cewa Nijar matsalar ɗan Nijar shi yana son addini amma karatu abaji. Ita ko Najeriya da wuya kai ta mutumin da bai waye ma addini ba. Bawo inda aka rike da Allah irin waɗannan wuraren. Talauci bai hana abi Allah. Yanzu in ka ce Saudiya problem cin su da wuya kai mutum ya damu da addini shi balarabe ne annabi balarabe ne ko ma an ta kiyama shi aljanna da shiga tun da laraba ta su aljanna da aiki. Abu addini ne gaskiya. Kai Maroc wani kasan kana turai. Kai Tunisi kamar kana turai. Amma Nijar abin da ga ɓata musu da rai mutane suna son addini don Allah mutum yana ƙauye yana noma bai da kuɗi amma a lokacin sallah sai ya aje kalme ya je yayi arwallahi sallah to wannan abin ban mamaki na yanzu in an tashi za a kashe kuɗi kasashen kafirai yanzu kamar kasashen da arna sun kai yawa sai a kashe miliyan hamsin Nijar sai a kashe miliyan ɗari kuma ba a can nasara to wannan abin yana ba su mamaki shi yasa suka zaɓi Nijar a yi wannan taro ina ganin transenkem ko ko senkankem na dai wani abu dai sai aka zo aka aka yi Nijar lokacin da aka yi taron Palais de Congrès aka yi shi su sai suka tambaya wai furkuwa Nijar ba a samun cin nasara. Me yasa Nijar take da matsala? Kana fahimta ta? Shine sai representantin su na Nijar suka ce to za su faɗa musu manyan manyan matsalolin suka sani ba a cin nasara. Abu na farko za a ɗaukar not sai ta ce le premier problème marabu. Babban matsalar Nijar mallamai saboda duk abin da sun ka hudi mallamai daga hituwa su warware shi an ka rubuta kenan mallamai a sama takin da za kansu abu na biyu sai sun ka ce matan Nijar suna cikin talauci in mace ta ce za ta bauɗe ma mijinta bisa ga abin da umarce ta sai ya jayi tana tsoron to wannan taimakon bai ba ta samu shi sai suka rubuta abu na uku sun ka ce al'adar ɗan Nijar shine mutum ya yi biyayya zuwa ga iyayen shi jama'a ta ɗauke ka ba mutum ba kaskantacce abin yarwa an gane in ya zamanto baka biyayya zuwa ga iyayenka sun ka rubuta wannan to kaga wannan sai suka sa irin waɗannan an ce not kusan tara na ko goma sun ka rubuta saboda a ga yadda za a yi a fito ma wannan tsari to sai mu tambaya shi ita tarbiyya ai usulubul muqarana shin yanzu mu ga kafirai za mu ɗaukar tarbiyya ko ku cikin addinin mu za mu ɗaukar tarbiyya ya kamata mu tambaye mu wannan ba wai wani rikici na ba ko ta harkar tashin hankali sannan abu na gaba cikin maudu'i na tarbiyya kowa an ce yana da shugaba duk aiki na duniya ko na kwarai ko ba na kwarai ba sai an samu shugaba wannan wajibi ne to kai ka yarda a samu shugaba ko ina amma ban da gida ban da kuma iyaye tun da misali in mun ka ɗauki ƙasashe dole sai an samu shugaban kasa babu kasar da zama babu shugaban kasa ko shi na yiwa to an zo su turawan sun aza kansu sun ce su ne duniya ko a can majalisar ɗinkin duniya akwai manya amurka ita ce uwa kaga akwai shugaba haka ne ko ba haka ba an zo ga tsari na jiha an ce akwai shugaba ko ba haka ba an zo ga tsari na prefe ko gunduma an gane an ce akwai shugaba an zo ga tsari na karce an ce akwai shugaba an zo ga tsari na gari an ce akwai shugaba mai jagoranci kafin ce ni an zo ga tsari na yan kwaya sun zaba sun ce akwai sarki yan kwaya na gari kaza kowa ya san da wannan an zo ga tata an ce akwai shugaban yan tata kartagi uban yan tata an zo ga gidan karuwai an ce akwai shugaba ita ce magajiya duk abin da za a yi ita ce shugaba an gane ko to duk aiki sai an zaɓi shugaba an ce shi ne za a sawa in sojoji ne suna da shugaba in polisai ne suna da shugaba in ajin sekere ne suna da shugaba haka ne ko ba haka ba duk aiki ko na kwarai ko lalata sai an samu shugaba gidan kaso wuri ne na gidan masu laifi ko ba haka nan bane akwai sarki yan kaso ko babu shine abin tambaya to yanzu yana yiwa a ce duk aiki da na kwarai da lala akwai shugaba amma a gida an ka yarda cewa babu shugaba yanzu hakan ga shine tsarin zamantakewa da shi na tarbiyya wanda za a cewa yanzu a samu a samu da mai haifar da ido eh ya tsayi a ce cikin kowane aiki akwai shugaba yan kwaya sun yarda su shugaba karuwai suna da shugaba magajiyar su an gane a ce yanzu kasa iran da a tunawa da da masu rauni akwai sarkin kutare akwai sarkin makafi akwai sarkin guragu akwai menene amma a dawo a ce cikin gida ɗaya abba a yarda ba akwai shugaba da uwa da ɗa da mata da miji duka ɗaya babu mai ba kowa umarni kowa abin da gada ma zai aikata to kaga wannan shine ake kira tufka da walwala fihi tanaqud akwai warwarewa saboda wannan yana nuna cewa mutumin da yake so mutumin da ya zo da maganar nan a bincike shi shin in yana da hankali shin iska ko alheri na yake so dole wannan ya kamata masu tattaunawa da irin waɗannan matsaloli in za a tattauna da duk wanda za a tattauna da shi ko kafiri ne ko dan karakin adam ne ko dan boko ne ya kamata a tambayi asbabikin da ya zo da su a dibi mukaran da za a yi a gurguje malam saboda lokaci sai yake yi sai ita majalisar ɗinkin duniya yanzu majalisar ɗinkin duniya daga cikin abin da an ka azata bisa gare shi wanda ba tsayi ba tsayi ba tsayi ba tsayi shine cewa akwai waɗanda su cikin al'ummomin duniya sun ci an ce durwa dilon an ce duk mutane ɗaya suke ƙarƙashin ruwa da wani da wani amma yanzu akwai ƙasashe biyar masu durwa da veto durwa da veto shine ƙasashen da in su yarda ba to majalisar ɗinkin duniya ba ta iya ɗaukar umarni amma in sun ka yarda su biyar to majalisar ɗinkin duniya ta yarda ko ma duk ko duniya kowa bai yarda ba to su sun ci nasara France tana da durwa da veto Ingila tana da durwa da veto Rasha tana da durwa da veto China tana da ruwa da bito, Amurka tana da ruwa da bito. Yanzu ana son a ƙara wasu ƙasashe guda biyu. To amma abin tambaya a nan, ya an kai waɗanda mutane su ne duniya? Ya an kai ƙasa biyar su ne duniya abinda sun kai da shi duniya ta yarda shi, abinda ba su yarda shi duniya ba ta yarda shi ba. Lokacin da Amurka za ta kai za ta kai hari a ƙasar Iraki, sauran ƙasashe ba su yarda ba, amma gaban kanta zai ta je ta aikata. Ko kuma an ce mutane mu duk ɗan adam muke akwai humanity, kasan suna insaniya wai duk ɗan adam iri ɗaya ne asalin mu guda ne kaza kaza kaza kaza kuma sai an ka dawo kace a ai yanzu akwai bambanci tsakanin wadansu da wadansu to ta ina an samu shi sai a ƙarshe mallan qadiyya ta aure an gane ko saboda lokaci yana tafiya tunda duk waɗanda matsaloli na kawo su ne a gurguje in Allah ya bamu iko zamu ɗauko ɗannan qadaya ɗai bayan ɗai ko wuce yadda kamata wanda duk bamu taɓa yin magana kan shi ba sai mun sake magana kan shi bi idnillahi ta'ala sai qadiyya ta aure yanzu qadiyya ta aure da ake nan su waɗanda ana cewa mata su tashi zuwa ga neman yancin kansu kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza kaza sai mu dubi qadiyya ta aure yanzu auren tun aza duniya aure kala guda na a akwai shine namiji ya aure mace haka Allah ya aza duniya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladhi khalaqakum min nafsin wahida wa khalaqa minha zawjaha ba a samun dan halak sai ta hanyar aure an gane sai ko in yaki na musulunci aka aka samu baiwa in an auren da ita ga wani a samu dan halal in kuma shi mai gidanta yana tare da ita a samu dan halal banda waɗanda hanyoyin guda biyu ba a samu dan halal sai aka tafi ta yanzu duk da mutanen annabi lutu ba su yarda ba a ce namiji aure namiji doka ta tabbatar da wannan suna da yin abin su amma a ce matsayin doka ne sai yanzu an ka same shi to yanzu akwai tanakul yanzu kaga namiji yana iya auren namiji mace tana iya auren mace to yanzu ina cin karo da juna shi bayan ma wannan ku yanzu waɗanda ma suke ce muku ku mata ya kamata a kare muku hakkin adam to kun ji Amerika abin da shi faruwa namiji na aure namiji mace aure mace ku yanzu mata saboda Allah an ka ce a bar auren ku kuna ganin yanzu wanda ka kiran ku zuwa ga wannan shine yanzu ya kamata ku koyi da shi tambayar da kamata mu yi kenan to sannan abu na biyu kafin ce ni yanzu kasar America kafin ce ni sun aza doka cewa duk kasar da take son su yi mu'amala da su su waɗannan manya-manyan fayi da ake cewa manya-manyan fayi ka'ida ne in kana son su baka taimako irin wanda kake bukata sai ka yarda ka sa hannu namiji ya aure namiji mace ta aure mace ko kwanakin baya zamanin jirata an yi wannan rikici Najeriya an yi wannan rikici Ghana kana fahimta ta kenan sun san utullin ka san utul shine ba wadansu malamai suka ce mai kasan cikin wadansu malamai suka ce a'a shine mai jan mutane zuwa ga sabon Allah da kanshi dan Allah ya ce khuduhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim kenan mu ba mu yi sai an ja mu da karfi mu saba ma Allah subhanahu wa ta'ala an gane ko yanzu an ce malamai kauyawa ne suna cewa mata su sa hijabi to wani na waye mai daukan hoton mace shi talla da shi ta yi rawa ta kada kugu a saman ma kamfani ne kasuwanci shine yanzu wannan shine an masoyin ku shine ya nuna muku ci gaba su malamai su ba sun kuda alkhairi ai kasuwanci da ku su masu kamfanin me yasa ba su dauko iyansu da sun ka aiha iyansu da sun ka aiha suna da mata masu kyau shi dauko mata ta yi tallar kamfani ne shi dauko ɗa ne ya tallar kamfani ne iya ta zo ta yi rawa saboda kamfanin ba mutana a samu kuɗi ba sai kuɗin sun yi ta me yasa ba su ɗauko ƴaƴansu da sun ka aiwa ko ko waɗanda a ƙarƙashin su da sunan addini ba su gaya musu gaskiya ina fata an fahimci ni sannan kuma yanzu a ƙasar Canada an yi doka mutum yana iya armin dabba sun ba da doka an gane ni namiji ba wato mutum mace ta aure kare ko in kana mutum na so yazo aure mai kariya a America an taɓa yin wannan aure na wani pastor yazo ya tsarma wannan auren wata mace ta da ta yi aure ɗaya biyu sun kai uku hudu ana ta sukan tace ka ita gaji da maza an ka zo ƙarshe an ka ba ta dama an ka tsarma mata aure da kare cikin coci pastor ya ce wanga aure mai kyau ne ba a taɓa arme irin shi ba ina fata an fahimci ni ka gani to yanzu kasar France wata doka da za ta hito ana nan ana rikici kanta wata mata ce mahaukaciya kahura wai ta hiddo doka yarinya da mai shekara hudu da mai shekara biyar da mai shekara goma yara za a koya musu yadda za su sanin yadda za su yin lalata haƙƙin jikinsu ne su san yadda za su abin ka kula da jikinsu kuma a kai ga lalata a cikin ƙasar Spain yanzu an ba da dokar cewa film na lalata ana iya sashe lakwal kowa shi gari tun daga abin ga primer ko college ana iya kallon shi university an halatta a dokan Miami a America mutum yanzu an hiddo dokar da duk inda mutum shi ke son lalata da mace da izin ya aikata babu wata dokar da za ta ɗauka shi ne suke cewa alhalaka aljima'iyya mutum na da izinin cikin kasuwa in ya yarda mace ta yarda digital digital su yi lalata da juna babu wata matsala yanzu shi ma Mark Luther da yake a zance ce kai ko shekara goma mace tana da izinin babanta bai da izinin ya tambaye ta dan mini za ta yi lalata kuma waɗanda dokokin suna nan kasashen su kuma suna nan ana gani waɗanda suke zancen cewa kare haƙƙin ɗan adam kuma wannan shine daidai yanzu wannan shine daidai abin da zama aikatawa almaniya kwanaki sun ka samu doka cewa yanzu babu zancen a ce namiji bai aramin namiji ko ko baka aramin mamanka ko kaunarka an gane ne yanzu an sa doka almani kowa na da izinin shi almi wanda yake so ina fatan ka fahimce ni junubin afirkiya nan kasar afrik du sud yanzu babu zancen zina ko ka kama matar ka tayi zina baka da izinin ka rabu da ita wasu cikin sauran abubuwan da turawa ne sun kabar musu cikin tsari na kiristanci ina fata an fahimce ni to yanzu ka kawo mini misali nan ina ne abin ɗauka shi ke ni a abin kai gida ina kayan alatu ina kayan kawa cikin waɗannan ɗabi'o'in da ake cewa su ne ake so musulmi su yi aiki da su shin babu tufka da walwala cikin wannan al'amari ko mallam babu tufka da walwala kasashen da suke kawo irin waɗannan abubuwan su ce suna son aiki da su yanzu wanda shi ne abinda muke mu yanzu mu ɗauki wata ɗabi'a mu ta ina sannan kuma zan da ku ake zako a ce muku kare hakkin ku za a yi ke yanzu ke yarda a ce maza yanzu dibo ƙasar ingila akwai wani bature da ya kirkiro wani robo inan ne ya sanya mishi suna wai safiya wata mace ta yi sama sunan matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam robo ne yanzu an kai inda turawa wai dan namiji ya huta da laluran mace ka fahimce ni matsalolin mata sun yawa sai an kawo maka robo wadda kana iya lalata da ita Tana yanzu ita ko sai ta yiwo dolar dubu biyu da ɗari da suna nan za ka sayo ta mace ce mai kamar mace da jikinta da komi in ka tashi saduwa sai ka sadu da ita shi ke nan matsala ta gane to mu mun san waɗanda sun ka faɗi wannan Sigmund Freud ka gane ni ba Yahudi ne an gane ko shi ya kirkiro wannan yayi wani roman ya mai suna kadora al-muharramatu wa tamtam shine labar haramta abubuwa da an kai da tatsuniya tatsuniya ke cewa abu kaza haram ne shine turawa suke aiki da shi yanzu ba yahudi ne wanda bai yarda da Allah ba an gane ni sannan kuma ya mutu a kasar a kasar da suna a kasar ingila ya mutu an gane ni an aye shi a kasar czech sannan kuma akwai Thomas Masters wanda ya ce mutane sun yawa a duniya a bi hanyoyin da za a rarrage su a san matakin da za a ɗauka. Kenan waɗannan akidodin mun san manya-manyan waɗanda sun ka ƙirƙiro su kana fahimta ta ba wai mun jahilce su ba Sigmund Freud shine bayan wannan duk zancen namijin yana da izinin yayi lalata da mace inda ya ga dama a kewaye su a dauka a yaka ga duniya yanzu wannan duk ba matsala bane su ne suka kirkiro waɗannan don haka duk da yake lokaci ya matso waɗannan kafin ran an san inda suka rayu an san inda sun kai karantarwa ina fata an fahimce ni an san rayuwarsu ɗai bayan ɗai da inda an ka aihe su da mi da mi da mi da mi da mi da mi ina fata an fahimce ni shi wancan Sigmund Freud a 1856 an ka an ka an ka abin ga alif da takwas da hamsin da shida ya mutu alif da tara da talatin da ta kowa ya san irin abubuwan da ya kawo mu duniya ya ce dole na aure a ce wai mutum wai ya ce ya auna wato likitan jihohi ne ya ce da yawan mutane da ya auna su sai yadda matsalolin su da ake cewa suna da hauka ba hauka bace ba damuwa bace mutum ne an ka haramta mai abin da yake so mamma dai ya gane ta yana son ta duniya babu wanda suka so in ba ita ba kenan in ba a bar shi ya tara da mahaifiya sai ba zai mutu da ciwo da hauka yanzu shi kenan haka kana kwa kullu sai a taɓa kuma da maganganu ga abubuwan da ya kamata a tattauna a kansu ga asalin matsala ga inda matsala ta samu asali sai wani ya ce shi haram ne gare shi wani ya ce shi halas ne gare shi malam an fara nuna mini lokaci ya yi ƙarshe malam ya haƙuri shauƙi ɗaya daga cikin ƙuda ba'u ya ce wa kaifa ya kunu fi aidin halala wa fi ukhra min al aidi harama ya za a yi wani ya aikata abu a ce halat na in kuma ne wani aikata a ce haram na shin ko harkar da gaskiya ake so Allah kai mana mai kyau dan ya kamata mu dakanta malam ayi mana addu'a sai sati mai zuwa Allah kai mana rai
وعلى صلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم آمين.
وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد amin اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى